kuma za ka gani kawai aboki da aboki ne kawai za ka ba sun tafiya su shi ba a raba saboda iya fadin gaske to insha Allah akan wannan gaba da taimakon Allah subhanahu wataala za mu tattauna kuma ga manyan malamai kamar da muka saba mun gaito mun gaito su a wannan farfajiya tamu akwai a hannun dama na doktor Mala Abubakar Alhaji Muhammad sannan kuma a hannuna na hagu kuma ɗayan hannuna shine ainihin a Sheikh Doktor Malam Mas'ud wanda duk waɗannan ba baki bane a wannan majalisi ko a wannan zaure sun zo su kawo gudunmuwa don Allah da kuma fayyacewa mutane hakikanin menene gaskiya a cikin addinin Allah da farko za mu fara tattaunawa bangaren abin da yake wanda ke da mana wala bakar bangaren abin da ya shafi sihiri mun yi bayani iya da iya da iya da nau'ika daga cikin sihirin da aka yi mu'amalantarsa a yau shi ne sihiri wanda yake da alaka kai tsaye da bangaren abin da ya shafi tiwala ko kuma bangaren abin da ya shafi sihiru tafriq ko kuma sihiru saf to bi zaka faɗa akan wannan
alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi lazina istafa sun da kokari shekh malam mustafa da kuma dr masudin kar akan raya wannan majalisin musamman a yau da muka haɗu akan wannan maudu'i Allah saka alkhairi haka ne in muka tsaya muka duba saha ko kuma waka inda yake cikin wannan kasashe namu zamu ga zai wahala kaga an yi aure ba a yi amfani ba da wani sihiri ko kulumboto ha kuma hallo zai wahala kaga sarmai yayi soyayya da ba ma aure za ta kai ba soyayya wannan mutlaka da haram ce an haramta ta ba wata soyayya ba ce wadda za a yi domin aure da musulunci babu soyayya in ba aure za a yi yawa in ba aure za a yi ba amma shi ma kaga za a iya amfanin da yake suwa sihiri wanda abin da yake nuna mustakan in ana yi shine kasancewar masu yin wannan magungunan kudaden da suke samu na shiga da yawan yin da suke yi haka da dama wanda za ga har hulani ma masu yawo cikin gari suna yin maganin shimi suna badawa wanda suke sai da shayi wasu wanda suke sai da magunguna haka ga yancin kare haka ga kuma malaman tsubbu haka kuma hallo ga bokaye ga sunan kala-kala suna yi kuma da dama za a ga auren da miji yana son mace macen ba ta san shi amma ya yi amfani da sihiri karshe kuma auren ba ya zaman lafiya ka gama bigin in buga ake da tsiri da zage-zage da tsine ma juna ko kuma mijin ba ya san mace amma a yi mishi sihiri a jawo kanshi a jawo hankali shi karshe kuma hallo sai an yi auren kuma hallo abin ya zamto na qidu qasdihi ma shine Allah ya warware abin manufarsu sai auren ya ki zaman lafiya a ki samun kwanciyar hankali kuma galiban auren da aka yi shi an gina soyayyar ma'auratayya ma'auratan akan tsahi da ulumboto za ga ƴaƴan ma wasu suna samuwa da iskoki kala-kala a rasa magani a yi ta zuwa gurin masu rukiya da sauransu ƙarshe a rasa magani shi kuma ba komai bane ba duk lokacin da za a yi aure aka hazarto shedano aka yi shirka aka yi bokanci kenan sun samu matatara Allah kiyaye Allah ta alkhairi ke wannan shine babban matsala bal ma da akwai wa'anda za ga wai di in zai kusanci matar shi sai ya je an mishi tsubbo da bokanci saboda ba ta yarda haka kaga ba dole bane ba mutum ya je ya nemi wanda yake sai wanda take sai wanda aka kai shi karkashin wannan gaba kamar ya halitta kamar zaka ji akwai wasu malamai na musulunci ko kuma ita malamai dai wanda suke wa'azi ba za mu ce muka za mu dan kar wani ya tsammanin cewa kuma kuma sabanin malamai ne kamar akwai wanda ana tambaye su suna fatawan cewa ya halitta mutum idan dai har zai a wurin mace to zai yi mata sihiri ya gaskiyar wannan magana wannan bai halitta ba sihiri sihiri ne ko da gyara gyara za a yi kai karewa ma makura ko da za ka yi wa mutum sihiri dan ya dinga yin sallah haramun ne wannan sihirin to barantana aure ma bai kai ba daraja ta yin sallah sihiri a kowane hali sihiri ne haramun ne bokanci ne ha ba za ka wa mutum sihiri don ya yi aure ba za ka yi sihiri ba tsakanin mutane guda biyu don su yi aure shi yasa malam shek muhammad bin abdulhab don saboda gudun dafin ilhamin mutanen wannan ya tambihi a cikin littafin shi kitabun tauhid akan sihir sarf wa ataf kuma ya tambiya akan atiwala duka yayi bayani akan su dan kan mutum ma ya guji wannan shuba kuma ba ma shuba bace ba da take a littafan masu ilimi a littafan ilimi a rubuta kitabur ra'as ne shi malamin da ke bada fatawa akan wannan neman tuwon shi to kaga shi yasa yake bada fatawa yake tatwi'in nusus yake juya akalan ayoyi da hadisai tuba kuma babban da zamu iya fahimta shine za a iya zuwa a yi sihirin kuma aka yi sihirin karshe kuma ya ringa wulakanta ta tana mishi makahun bi haka ne ya zama wani haƙoƙin ya dinga baya sabki haƙinta yana wulakanta ta saboda yana ganin ya riga ya mallake ta kuma da fatawan malamai ne da kuma fatawan malamai kaga fatawa daman malami in ya kasance dan son zuciya ne bannar da zai yi ya yi bannar da likita zai yi shi yasa babban hatsari ne malami mai son zuciya ko kuma malamin ma da bai yi ba karatu ban kwata kwata dukkan su dai mabannata ne Insha za ka bar su a Allah gaba.
kullu khair malamu su duka aruna ku ko mai tambaya ta gaba akan wannan gaba eh na gaba ta gaba insha Allah za mu tattauna ne akan abin da ya shahi dan yawa yawan mutane abin da ba su sani ba a Dr. Malam Masul shine ba amma iya gane wane ne ma masiricin kamar akwai wasu alamomi da ake gane a cewa wannan masirici ne dan saboda mutane su jiwa zaka ga sun je gurin malami da niyyar neman roƙon Allah ka gani kuma sace malamin addini ne to akwai abubuwa wanda mun sani cewa mutum zai je a tambayi sunansa a nemi ko ya ka sawu ko wani abubuwa da irin irin wani akwai abubuwa wanda ake iya ganewa ko kuma a'a insha Allah الحمد لله والصلاة والس- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته eh wannan tambaya da Sheikh Malam Mustafa wai jaho dangance da abubuwan da ake bambancewa ake gane wanda yake abin da yake mu'amala da shi sihiri ne yana da mahimmanci sosan gaske a cikin baban sihiri a rayuwar mu ta yau don duka me ya abuka mutane da sauran gama garin jama'a wanda ba su da alaka da karatu musamman mata zuwa ga tahiya wajen wasu wanda sihiri ne suke amma kuma su bayan Allah ba su san ba cewa sihiri ne ake musu suna tashi suna tahiya kawai su daga sun ga da Qur'ani a gehen shi ko ba karanta shi ba yake wani ma jahili ne amma da sunan malanta ne yake ajiye Qur'ani a hura Zai yi ko yaudara.
kuma in an tawo dan yaudara har sai ya ɗauko Qur'ani ya buɗa ba ko wannan abun bai da alaka da Qur'ani kawai Qur'ani ya kawo shi ne ya ajiye don su rika mishi kallon malami ne wajen malam wane alhali kuma abubuwan da yake yi wannan abubuwa ne wanda suke na sihiri ne inda a gaban ki zai yi ko a gaban ka zai maka wannan abun duk jahilcin ka sai ka tabbatar da cewa ka hurci ne sihiri ne hatta malaman da suka kasance na tsubbu ne wanda ma sun san Qur'ani suke yin shi da sunan suke ma mutane tsibbin da ta kai matsayin sihiri a matsayin sihiri to wallahi da a ce mutum zai kasance wanda ya je a mushi wannan abin yana nan za a mushi wannan abin shi da kanshi bai bukatar ta amsan malami saboda da qur'ani ake yi to amma qur'anin wulakanta shi ne ake da qur'ani ake qur'anin cin mutuncin shi ne ake wanda komai jahilcin ka in aka yi wannan abun gaban ka kai da kanka ka san wannan abun hallaka ne sai dai in ka ga dama ka fifita duniyar ka akan lahirar ka ka kyale shi ya maka to wannan shi ya kawo wannan abubuwan mafi girma girman manya manyan alamomin da malamai suka ce ake gane wanda ya kasance mai yin sihiri ne idan aka tafi wajen shi neman abin da ake bukata wajen neman abin da ake so to yana tambaya ne na farko abin da zai tambaye ka manya-manyan mukaddimar da zai tambaye ka sunan mutumin da kaji kaji ka ce a gama soyayyar wani da wani ko a raba auren wani da wani ko a raba wani da shagon shi ko a sai sawa'un duk ɗaya ne abin da ya kasance sharri ne da alheri ne ko wani kasuwar shi ta rika ja in dai da sihirin ne ko kuma kazakin shi ya rige don wasu awamun nasu kamar da mala abubakar ya nuni za su rika kallon abin tun da alheri ne babu laifi su je wajen malam boka ko su je wajen boka amma don saboda dai kawai ɗana kasuwar shi ta rika ja ko kuma bokon shi lafar in shi da yake ta rika ja ko kuma kazakin shi da yake yi a haɗa kan wani da wani ko amma a zai ce samu baka ka bikin shi amma ya kawo fik ɗin shi ya kawo a yi kaza duk wasu abubuwa wanda daga jin su in ka yi karatu kana gane alamomi na cewa sihiri ne za a yi ba addu'a ba ce addu'a daban ba ta buƙatar wannan abubuwan da suke halartarwa na farko babban abin da suke tambaya su tambaya sunan shi da sunan ma'aihiyar shi shi wanda ka kawo a ma abin ba sunan ma'aihi ba da sunan ma'aihiya mai sunan shi mai sunan ma'aihiyar ko mai sunanta mai sunan ma'aihiyarta shi wanda za a ba kulun botan wanda za a ma kulumbotan ko wanda kake so a hauka ta'in ko a mishi kaza ko a gama shi da soyayya shi da wani ko a raba soyayya shi da wani babban abin da na farko zaka gane shi kawai zaka tambaye sunan shi da sunan shi ma'aiki shi Allah subhanahu wataala ya san kowa ne ne bai bukatar in an ce kai ma wani wani Allah sai ka ambaci shi sunan Allah madaukin sarki in ka zo ya maka roƙo Allah ba buƙatar wa sunan shi wa sunan ta kaza kin shi a tambaye wasu ma'alumat akan mutunan to ba addu'a bace wata nuksan a nuksanin da ku haɗi kamar da akwai ma kalma ta a wannan maimakon a tambayi sunan shi da sunan ma'aifin shi sai aka akkasa abin da Allah ya ce ud'uhum li abaihim sunan shi da sunan sunan ma'aifin ma'aiki ba ma'aifiya ko yana aka sa abin da yake a shi ne ba shi ai sihiri duka abubuwan gabaki ɗaya komai cin karo da Allah ne abinda Allah ya ce ayi to sai ayi akasin shi inna lillahi abinda annabi ya ce ayi alaihi salatu wassalam sai ya zama na- abinda dai addini gaba ɗaya ma zo da shi kowa ya san shi to wannan kuma su sai a sarrafa shi akasin shi za a yi saboda bata ne sharadin aljanin ne babu wani malamin tsubbu ko kuma malamin wanda yake bokanci ko boka ko dan ina da kare zai kasance suna biya mishi bukata sai ya kasance yana musu wani babban abin da ya kai marhala ta bauta ba su biya ma mutum bukata a haka su aljin duk inda sihiri yake da aljini ake yin shi ka sani baka sani ba shi ma wanda yake yin shi ya sani bai sani ba da akwai wanda suna yin sihirin ne da aljinu amma ba su sani ba a baka wata aya a ce juya ta da baibai rubuta ta da kaza ayi wani kaza ayi wani kaza daga asalin mai kayi asalin mai asalin wanda ya bada tsarin shi aljani ya bashi kuma sai Shi ya samu aljani ya almajiran su da bashi.
su busu mu'amala da aljanin su da amma da wasu hidimar mu'amala da wanda aljanin amma hidimar dai aljanin ne ake ma Inna lillahi.
kuma shi ne zai zo ya biya bukata kai malamin ko kai garin da ka ɗauka lakani ne ka sani baka sani ba wallahi aljani ne ke zuwa biya bukata ko da a baka sani takaice ba.
dai kundin nan da ake yi a lokacin ana makaranta a dinga zana maka wasu addu'o'in da baka taba karanta su a alkur'ani ko a hadisan manzon Allah da akwai matsala wannan galibin su ba sosai zaka gani gashi an sa a ce a rubuta kaza a bude wannan kin a sa sunan shi can a sa sunan ta can to duk galibi wannan kusa ko duka ma ko- kai ko mu biyin na yasin a ce a Eh.
rubuta sunan mata a sama a rubuta sunan mata a ƙasa suna da kaga an sayo suna to kawai aljanu ne da su hidima to wannan babbar alama da suka ce ake ganewa sihiri shi ne ce ka sunan mutunan da sunan ma'aikiyar shi bayan wannan kuma su ce maka kawo wani asar nashi ko ka kawo wani rigar shi ta ciki wadda take gogar jikin shi ko wani abu da wanda yana da alaka da gangar jikin shi wanda ya hudda bai kai ga wanke shi ba ko kuma a ce ɗauko sawun shi inda ya zamana ƙasar gurin da ya zamana ko kuma ɗauko kaza ɗin shi duk wani abin da dai za a kai- zaka je ko malami ne ko ɗan tsibbu ne ko kuma wani mai eh, bokanci ne yan ina da kare duka tsahi tsahi ne sihiri ne kuma da aljanu ne aiki ko farce ko gashin ko ko farcen shi ko gashin shi a ce kawo kazakin shi da wannan alama ce to ta cewa malam suke wasu da- akwai wani abu da suke yi da in an kai ma musu litan kake gamawa su cutar da wanda aka yi niyyar a mishi saboda wannan asar inda aka karba kamar wani sawu akwai wani kulumboto da ake gama dan naga kamar a kasar Masar kwanan can an kama wasu manya manyan masirta su ɗan tsana suke yi ta mutum daga an samu farce sai a sa a jikin yan tsana to kawai kai kin ne dama asar inda suke ka- samu idan sun samu wani ko jibin jikinka ko rigar jikinka to in aka zo aka yi yan tsana kamar wata ɗiyar kufi in aka ɗauki allura aka zarara daga gari da kirjinka kawai zuciya ta fi duk inda kake a duniya Hmm. eh haka ne wannan asar ɗin da suke cewa a kawo musu ko farcen shi ko gashin shi ko kazakin shi duka an aka kawo iya nau'in sihirin da za su yi Eh.
yadda za su yi istikhdamin wannan asar ɗin da aka kawo musu nashi ko farcen shi ko kazakin shi Mm.
idan ya kasance sihiru tafriq ne ko sihiru tiwala ne zasi ko kuma sihiru eh, junun ne ko sihirin kaza ne wannan abin shi zasu yi istikhdami da shi daidai da aljanin da suke mu'amala da shi ya sa su aljanin ne zai ce a kawo kaza ne dan asali shi wanda zai ce a kawo ba shi bane ba umarin da gare shi bane daga aljanin da zai biya musu bukata ne cewa a kawo kaza kin shi in aka kawo kuma aljanin wannan shi zai ce ayi kaza da kaza kin wannan wannan afarkin nashi da aka kawo shi zai ayi kaza kin shi a ga- gaya musu ya gaya musu sharadin shi ko kuma wanda zai kasance daga cikin alamomin da ake ganewa ya kasance yana mu'amala da Qur'ani ko malami ne ma ya san Qur'anin amma bai karanci addini ba wannan abubuwan yana yin su don saboda neman tuwon shi ko kuma ya sani ma da gangan yake kawai don kauce ma hanya yake wannan abubuwan na sihiri na raba wani da wani na haɗa wani da an wani ce akwai masu aje izo 30 a nan izo 30 a nan sai su hausi su kan hakan salga suke aje shi kamar ya zama dangarniya wani abu wani izo 60 ma ne nan izo 60 nan izo 60 su hau kan shi su yi bayan gida da kamar yawwa salga- yana daga cikin alamun na gaba da muke son magana Na'am, na'am.
yana daga cikin wannan alamun duk da ba a gaban shi wanda ake ma abin Eh, wani shi zai yi kuma ba.
a gehe ne shi bai sani ba sai ka tahiyar ka ne ko kin tahiyar kike da kika zo a miki kazakin wannan ba za su yi a gaban ki ba dan saboda wannan sun san duk abin duk wanda suka ma kafurci ne zai sani kuma ya san bai ba zai yarda da wannan abin ba sai dai ban hallaka shi ta kai hallaka ko kuma zai kasance a bashi ya ce kawo jinin haila a rubuta qur'ani da shi wata aya ce a rubuta da ita ko a rubuta da maniyin namiji ko kuma maniyin ta ko kuma kaza ko kuma ya kasance kamar yadda kuka faɗa qur'ani ne da qur'ani ne yake to amma ya yayi qur'ani inda kenan ake cutar da mutane ba tare da sun sani musamman ɗan uwa mata za su rika kallon shi a malami suna da awaciya da qur'ani wai ke kuma tare da yake akai wani abu duka mara rayuwa take ta ruguje kushin Allah ya shiga alhali ko qur'anin wulakanta shi ne ake ba wani abin kirki ba lakin ga arman naki ya shiga zai harman ya shiga abin da ka je nema kin a karshe wallahi sai ya koma akasin haka nan kin ya komo gare ka qur'ani ne amma a taka shi ayi takalmi da shi akwai wanda aljanin zai ce mishi umarni ne na aljani kawai ya sa shi ya ce mishi Qur'anin kai sa izu 30 wancan takalmin izu 30 wancan takalmin kai ta ka je dush da shi ka koma to kaga wannan kahurcin ko mun jahilcin ka ka san cewa kahurci ne kuma wannan ko kai kafar maka matuƙa ne ko kafar kafirai maka ba su yi ba wulakanta Qur'ani haka kuma kai kana yi da sunan wai a biya maka wata bukata ta duniya ko kuma Qur'anin ne ya zamana an mushi wani abu ne wanda yake na wulakantarwa wani abu wanda yake na cin mutunci to shine abin da ake ma Qur'anin duk wanda ka gani yana yi da wannan bangaren inda sihirin ne to wannan wulakancin shine yake ma ayoyin Allah shine yake ma wulakanta Qur'ani wannan sune daga cikin manya-manyan abubuwa da ma sauran alamomi wanda ake gane sihiri wanda insha mai Allah tsarin battar ya kasa suna da insha dama Allah dan kuma kansu insha Allah malam malam doktor insha Allah malam bakar ah, me zaka faɗa yanzu a cikin sihirka da ake na bangaren sihir sarf ko mu ce sihir tafriq da mutane suna ganin bangaren kawai soyayya ne yake yake da tasiri a yanzu abin da yake faruwa akwai wasu daga cikin 'yan kasuwa musamman masu harkar karga ko wasu gidaje wasu misali wani zai zo ce baka iya son gida kaza ko kare kaza naka ne suka ce a kai baka bukatar sayar da shi to kuma sai je gurin irin waɗannan masihirta a yi sihiri sai ka kogo ka ringa ganin karen naka kamar matsayin wata halaka ce a gare ka domin kasan mutane sun ganin cewa wai mutane na ake ma bangaren mutane a har bangaren abin da ya shafi wani abu da kake so domin shi dama abin da ake sihirun sarfa inda sihirun tafrik ne wani abu da kake so a komo ka baka san shi saboda wani ya taɓa faruwa a kowane ɗaya daga cikin wake gamin cewa gida ne wani alhaji ya zo yake neman a sayar masa makwacinsa ne shi wani bawan Allah ya ce gaskiya shi nan ba zai tashi ba kawai nan ne daidai inda yake so ya rayu wannan alhaji ya ji sa aka mai sihiri wannan bawan Allah yake neman alhajin alhaji yake rasa ga juna ya ji ya mai sihiri shi fa ma yake kawai gidan ya ishe shi in yi shi gidan ya riga jin gidan kamar wata lahira ce a ciki kuma yanzu da ya zo da alhajin ya ya nemi sai da saya da daraja kuma yanzu ya zo wulakanta gidan kamar sai ya ne saya miliyan bakwai ya komo iya neman miliyan biyu bayan Allah ya rabu da wannan gidan amma alhaji yake jan hankalinsa to kaga irin waɗannan akwai an ce wanda su in suna son gidanka kawai irin wannan sihiri suke ba kuma akwai su a cikin gari to wannan bai za ka faɗa akan wannan bangare na'am wannan sosai babban abin da ke kawo shi wallahi yani san duniya da kuma da yake da suna barin tafarkin Allah maɗaukin sarki da dama da akwai wanda suke yin haka da akwai wanda shahararru ne ma a unguwanni kala-kala kawai aikin su in suna son gidanka ko gurinka ya maka za su yi maka sihiri ya yi musu za su yi maka sihiri ta yadda dole hidinsu a wulakance kawai da kuka bayyana da akwai kuma wa'anda kuma hallo kasuwancin ka in wasu suna kuma ganin in suka kama karin baka so Eh.
kuma shi wasu ayi sihiri sai a yi sihiri he ka ɗauka he kasu tabbas da akwai wani kuma hallo da akwai wa'anda kuma hallo kasuwancin su in suka ga bai maka ba sai sun yi yanda suka yi suka raba ka da shi ko kuma suka hallaka ka akan shi da akwai wanda in suka ga me yake da suna eh, kana harkar suhuri ne suka ga bai musu bai sun yanda suka yi suka hallaka ka suka haddasa maka me yake da suna hallaka kuma duk irin wannan ababen bayya barin gurbin da gwamnati za ta iya gane wani abu barata ta yi hukunci inda ake shi a hukumance babu eh, sihiri babu eh A ka gani gurin daman sai shi an sihiri bai cika barin ba gurbi wani kuma zai ga matsayin da aka yi maka darajar da aka yi maka na matsayi na aiki yana bakin ciki he ya san yin hotar da shigan da ya yi ya hallaka ka a dalilin shi
ko yasa shugo ma'aikata yi yau ya ya tsane tsane ka ko makamantan haka to kaga wannan duka yana faruwa bil munasaba Dr. Abubakar akwai wata waƙiya da ta faru akan wannan da kuke ambata na'am akwai wani dan uwa aiwa daga waje ne Niamey ne yana aiki babban ma'aikaci ne na'am a cikin biran shi irin wannan sihirin na araba ka da ma'aikata araba ka da gurin da kake aiki Mm.
ko kai ne babba a gurin mm, akwai ya taɓo ni ɗan uwan shi ya taɓo ni yana tambayar ya za a yi ga matsalar da take faruwa a kan shi duk lokacin da ya zo ya zamna biran kawai zai kasance tsutsotsi suke nasarwa sai ta zahowa gaban shi sai ta so ai sun cika biran suna ta fadawa har sai da ya muni bidiyon sai ya aiko ga sunan kawai suna fadawa Tsutsotsi kawai.
tsutsotsi kawai daga sama kuma sama beton ne a rihi bai ni ne Kaga wannan ma a babban rihi babu musu.
magana koma babu magana koha babu sai su magana kwama sai iske su kama su kwashe su kai su hudda ana ganin su ba a kama su sama ma ba masa khili Eh, ba ba ana ta ganin kai su bane daga sun gudu sai su komo sai ya komo kuma ya zo ya zama na titar da rawa Inna lillahi.
yana gaya mun wannan fahimci sihiri ne tsutsotsi na aljanu ne ba tsutsa ba ce wadda take ta Ti ajiya ajiya ne, aljanu ba ta da ne albisa duk abin da al'ada.
sai ga dama suna yi ko kuma a sa Wallah.
wa- rika kama wuta wannan sai zaman na ce mishi na zano mishi abubuwan da zai karanta Eh, wanda ya ake dinga yi, karanta su, na ya azkar karanta su da a sauransu.
cikin ruwa an karanta a cikin ruwa a je a watsa musu so ɗaya yana watsa musu daga nan ba su kara Masha komawa.
Allah. Alhamdulillah.
dan Kaga saboda aljanu ne ba shi ne kan ga Ayatul kun- kursi wannan wannan da nufsa da ayoyin ko ake karanta.
ilaji da akwai shi a shari'a kenan wannan shi Dan kan aka ce za mu zo mutum- insha Allah insha ko kuma Allah.
duka saboda duk wani magana da muke yi Insha Allah.
akwai uwa jiwa suke cikin kunci insha Allah kuma Eh, abu ne kamar misali kaya ne ya tsinke a daidai kaba Gaskiya.
kenan Allah ra- za a tattauna akai insha Allah tabbas kenan da akwai magani a shari'a Eh.
kun ga wannan bawan Allah da yake yin haka da aka yi da shi zuwa ga wayannan askar Allah ya kawo mishi sauki dan kan mutum yayi tunanin cewa in mu- matsala ta kama shi shine zai je ya je gidan boka ya yi sihirin nafsu shi kenan dan ka amma je mun yi ardun wannan To yanzu- mutum ya ce bari in shiga to in ta hina karkashin haka bala baka ka mintuna Eh.
kamar ya halatta mutum a- ya warware sihiri da sihiri kamar Eh.
misali shi wanda sihiri aka Na'am.
shi ma ya je samu wani yau bo wani boka ya wannan ce shine wanda malamai suke ce mashi annushra Mm.
annushra hallu sihir Mm.
warware sihiri to malamai suka ce nushra kala biyu ce da akwai hallu sihir bis sihir Mm.
shi wannan haramun ce har abada baka bai halitta baka warware sihiri da sihiri har idan an maka abada bokanci kai maka kai laifi.
ma ka je ka yi bokanci ka warware wancan domin da kai da shi duka kun zamto ɗaya hukuncin ku kashe ku zai Subhanallah.
kenan kaga wannan bai halitta ba har abada bai halitta ba duk da akwai wasu malaman da suke ganin ya kamata amma bai halitta ba abin da ya karin dalili domin kafirci bai halitta ba a a kowane hali kaje ka yi shi tunda musamman ma ba hala ce ba ta zarura in hala ce ta zarura babu hala ta zarura tunda shari'a ta zo maka da ilaji kuma gashi kuma a ciki akwai wani girmama wani Allah a cikin yawwa shi kuma ga hala halar da shari'a ta zo maka Mm, ilaj shine annushra ta bi- bi- bil adiya wal wa- wal azkar da kuma da yake suna al asar shar'iyya shari'a ta musulunci ta zo maka da abin da zaka warware sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da akwai namuzaj waqi'i Gaskiya.
ta abin da aka shiryar da shi na warware sihiri wanda ina tunanin insha Allah Dr. Mas'ud zai mana kokarin ardun wannan kissa da tahlilin ta na uh, wanda aka sihirin da aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hallo da wahayin da aka yi mala'iku suka zo aka yi mishi wahayi akan ga abin da zai bi ya warware na farko in an san halin sihir al-mashru warware sihiri wanda aka halatta shine in an san abin da aka kulin boto a je a warware shi a tittira shi In an ga gurin da aka binne yawa aka binne shi kuma a nan gurin za mu ga cewa duk lokacin da ka ga wata laya ko wani kumshi an sa wani abu kai ko ba kai ba aka wa kokari da tawakkali da Allah i bismillah warware ka taimaka ko wa Allah wasu bayan Allah tana cikin halin balaguro sai Eh.
wasu ta tabara farashi amma ta Eh.
canza kala bakin an darme da Eh.
laya a rafi a jikinta tana ta ruwa take nema ta sha ta kasa sha to kaga wannan in san samu na saboda ai akan kamar suka suka sun Masha kaga Allah, masha- wanzu ne yanda wannan tantabara take cikin kunci na wani rayuwa ne yake cikin kunci Kunci take cikin kunci.
to wasu da dama su dinga cewa kai sihiri ne ba na taba ba wannan a wannan watan a cikin wannan watan nan da sati daya ko biyu ne muna tahiya sai muka ga layoyi da wasu kwalba an tsarme a cikin leda aka ajiye a tsakiyar hanya Subhanallah.
kuma hanyar kusan wasu hanya ce ta masu mota Mm.
wayanda suke zuwa daukan kasa duba ga daukan kasa wannan masu tifa daukan kasa Eh.
hanyar su ce wanda mafi yawa an ka gani ta ka cewa wa'annan su ne aka yi istihdafi saboda heda suka sa wannan layoyin a tsakiyar motar su ba su gani ba kai tsaye muka tsaida su muka ce ku zo ku a warware wannan abu wallahi ana yi shi yasa in Allah ya sa kai musadafa ganin wannan abin a wata dabba ce ko a cikin wasu kwarare ne ko a cikin ledodi ne ko a cikin kwalba ne yi kokarin wasa saboda kai bismillah insha Allah babu abin da zai same ka kuma zaka samu lada kai shahada kenan ya halitta khulasatul qawl ya halitta a warware sihiri ta hanyar shari'a ku je gurin malami ga abin da ya faru da Allah muna so ka dora mu akan addu'a da zamu yi mu warware wannan sihirin ka agaza mana da addu'a kama mana wajen nuna mana addu'a idan saboda malamin da kace malamin ya kamata a ce wani irin malami Yawwa, akwai shi yasa- malamin da bai karanci abun ba in yaje zai dora mutane shi yasa akan- malami na sunna kaga wannan malami na sunna wanda ya san hadisan manzon Allah ya san alqur'ani kuma yake aiki da shi malamin da Tsoron Allah.
al'umma yana tsoron Allah kuma al'umma sun shaida mishi da cewa malami ne na sunna ba ya ci da wannan ilimin zai nuna maka magungunan da ya kamata ka yi amfani da shi wanda maza Allah ya shirya ka wa habbatu sauda zamzam zuma kama hulba kama me yake suna qistul hindi da sauransu sannan kuma hallo zai nuna maka azkar addu'o'i da zaka dinga yi na kariya da kuma na warware sihiri kaga wannan malamin ake bukata ba malamin da zai ce kawo bakin zakara ba ko kawo zakara shekararre mai harce Eh, gaskiya ko kuma wannan.
bakin dan akuya ko makamantan haka kenan dole mutum ya sani cewa warware sihiri annushra almashru'a ana yin ta ne da me yake da suna da ah, ta hanyar shari'a da ta'awuzat da azkar da kuma adwiyar da shari'a musulunci ta yi ishari zuwa Na'am, gare barakallahu shi fikum. Malam sun zama kuma wata gaba ita ma mai muhimmanci a a bangaren abin da ya shafi abin da ke faruwa bangaren abin da ake yi na arruqiya za ku ga ana samun wasu marasa lafiya an musu sihiri ko kuma wasu suna sun samu masu jin in an kai su gurin masu rukuya to sai ka ga a, an kwasa an tafi gabaki ɗaya tare da, da, da iyali da dangi sai a zo a sa waɗannan wannan mara lafiya a gaba ko malam shi ma iya addu'a to ba sai zaka faɗa ba za ga a cikin addu'an nan sai ka ga wannan aljani ya ga taron jama'a sai ya ringa faɗin maganganu wance ita ta mawa ita ta ta ta mawa ta mawa na magani wance ta yi abu kaza wance ta je gurin boka sai a yi sai ga zumunci ya ruguje wannan ana samun shi da yawa a cikin al'umma to me zaka iya faɗa game da shi mai rukuya shin haka ya halitta a zo a taru a zo a sa marar lafiya ana masa ilaji a gaban kowa sannan kuma shin abinda aljini ya faɗa gaskiya ne haka in ne abinda yake faɗa game da waɗannan maganganu da yake faɗa na cewa wani ya wani sihiri wani shi abu kaza wani shi ne abu kaza me zaka iya faɗa a kan wannan?
to alhamdulillah dangance da wannan abin da ya shafi rukiya abin da ake yi na wanda ya kasance yana da aljani tare da shi domin hudda mishi shi saboda shi ne rukiya saboda wani in shirki bai san ba me ake yi ba. wanda ya kasance da akwai aljani tare da shi ko akwai iska dai tare da shi kamar yadda Hausa ake faɗa to a yi abin da za a hudda mishi ita a raba shi da ita ya samu lahiya shi ake ce ma rukiya to wannan wani abu ne gaskiya mai mahimmanci wanda kusan galibin matsalolin da ake samu a cikin wannan baban a wannan bangaren wanda ba su karance ta ba su san ka'idodinta ba da dokokinta da tsare-tsarenta da aka yi da kuma ma yadda ake ta'amuli da aljanin karatu ne mai zaman kansa karatu ne mai zaman kanshi to matukar mutum ya zo ya sa kanshi bai tsaya karanci wannan abubuwan ba a cikin ta wallahi bannar da zai kuma shi ma ta shi gyaran Ta ya hi gyaran.
gashi abu ne na alkhairi taimaka ma wasu ne to amma ba kawai wasu mujarradin kullum muna samu wani tambayoyi mujarradin kawai ga an samu wani bai da lahiya ko wata bata da lahiya ko kuma wa- yaya mi zan karanta mata ruqiya zan mata mi zai kar a haka kai tsaye baka iya koya mata ruqiya kai tsaye wasu abubuwan khibra ce ma yau da gobe yau da gobe da ta'amuli da abu yake sawa kamar da wahid abdulsalam ba alaihi wa da cikin abun nan asarimul battar Mm.
to wannan matukar mutum bai karance ta ba bai yi bincike akan ta ba ya gano duk wasu abubuwan wani abubuwan ana cikin yi ne ma zai an rado ka tsaya ka dakata ka shiga bincike ka ga me ya kamata ka yi ta'amuli da shi daɗa kuma sai ka yi ta'amuli da wannan abin yadda malamai suka faɗa to wata ga karkashin wannan gaba da kai magana bai huce sati ba wani dalibi ya bugo min kai iya iya jina a yanzu wai ga kanwarsa nan bata da lahiya sun sa ta a gaban su matasa ne ho, ɗa- ɗanyen karatu kan sun sa ta a gaban aljini na yana ya huto ya fara magana wasu kai na waya za su mata kuma yarinya tana cikin wani irin kunci nace kuna iya kashe ta kashi zalunci ne wannan tana cikin wani kunci tana jujjuyawa nace to in ku kashe ta ya za ku yi to kaga yanzu wannan wanda ya san sha'anin ruqiya daga an kai wannan marhala tsayawa zai yi abin da ya kamata To, ba kaga- ci gaba za a yi da to, karatu kuma wanda suke tsaya kiran waya waya za ka yi.
wahala, kuma a yanzu ne ka tambaya a karantar da kai ya zaka yi ya zaka yi bai yiwa a karantar da kai a wannan kai tsaye tunda tunda kaga kai iya tana suma ne tana tashi ko ciwo ne suke ji a ciwo jiki.
ne mai tsanani ba la hawla wala kenan quwwata wannan abu na farko babban abin da ya kamata mu kuskuren da ake abkuwa wallahi shine kasancewar wanda bai san sha'anin ta bai yi bincike a kan ta bai san shige da ficenta ba ya rika yin ta to zai cutar da marar lafiya kuma zai cutar da su ɗan uwa marar lafiya kuma aljani ya karya ya yi ƙarya kuma su su kama a asali ma farkon abin da za a yi matukar za a yi rukiya abin da za a yi na farko a kasance jawun ya kasance lahiyayye ne guri ne nitsatsi ba hayaniya ba kwaramniya duk wani abu na kwaramniya nisantar da shi yake kuma ba za a zo ba ana mishi rukiya ya kasance da wani wasu wanda suke daban ko ƴan uwan shi ko makusantar su zo su zamana suna kallo bai kamata ba kaga da haka abin da ake yi kenan in bai kamata ba ko daya in mace ce bisa tilas saboda sai da manisanci ita wannan za a zo dan uwanta ya zo ya zamna kusa da ita ana yi wanta ko ubanta ko ubanta ko ko yanta ɗanta.
ko kananta Mm.
ya kasance yana zame ko mijinta Mm.
ana yi a gaban shi saboda abubuwan da su faru kuma bayan a zamanta an bi tsari na shari'a an bi yadda ba yadda za a yi al'aurar ta ta bayyana ko da ta faɗi ko wani jikin ta ya bayyana gaskiya ne haka nan idan ya kasance shi ma namiji ne mutum ɗaya in halin darura ta kama saboda tana yiwuwa ya shiga wani harbe-harben da sai an buƙaci malami dai ba zai iya ba malamin ba zai iya ba wannan mutum ɗaya yana iya zawa ya zamana shi ma sharaɗi ya zamana ya san abin da yake in bai sani ba malamin ya sanar da shi to abin da zaka ji yana faɗa ko tana faɗa ba a itibari da shi magana ce ta aljanu kai da kake rukiya ya kamata a ce ka san da wannan kuma ka san da cewa alma- aljanu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa za su amso labari daya fa yakzibuna mi'a ma'a mi'ata kalma su kawo ƙarya ɗari su ƙara a zance ɗari da za su faɗa
wannan gaskiya ya ce ita tara ce- da tara eh, eh.
galibin su ƙarya wannan ce.
kuma ɗaya ita take- take sa a wannan gaskata ɗaya su ita ce kuma take sa mutane su dinga gaskatawa yanzu mutane ɗaya.
suna gaskata shi Tunda- saboda wannan tunda ɗaya bin munasaba akwai yaron da ya zo shi ma irin wannan kanwarsa ta faɗi shi ma sai fara rukuya shikenan yana yi yana yi kawai sai ta ce mishi "Yo, kai shi aljanna suke cewa kuma ga uwa a zaune sai ke cewa "Yo, kai da kake shan taba ran ma kun je kun sha giya a guri kaza kuma ya sha giya Kai, so- kuma a gaban uwaye kawai sai fara karkawa sai sai take alqur'ani An bari.
sai take alqur'ani kuma irin waɗannan kai baka shirya ma ba abu kai in baka shirya ba ka shige shi matsala za a samu Inna lillahi wa kuma inna shi aljanin ka san mu'amala da su ka san yadda ake ta- abin gakin su ka san duk galibin abin da su faɗa ƙarya ce ilaihi akwai wanda ba jima wannan ina yin ta ya ce min shi aljani ne daga falastin To.
daga falastin yake ya zo ya shiga jikinta wallahi ba dan ya cutar da ita ba shi yana son ta To.
dan saboda ya bata kariya ne a cikin jikinta kuma haka ne da gaske yake Subhanallah.
son take bai cutar da ita kawai dai tana wasu abubuwa ne wanda za a gane cewa ba ta- ba ba ita ba kadai take cikakkiya bace ba ba cikakkiya ba ce amma don cutarwa bai cutar da ita ko ɗaya to ka ganin in baka san ba sha'anin su me zaka ce a to shikenan tun da bai cutar da ita alheri ne ma yasa shikenan sai ka ce a musulunci babu a bari.
mutum- babu alaka tsakanin aljanna da mutum kuma yace mini shi musulmi ne shi aljanna subhanallah na ci gaba da karatu kuma don saboda barazanarsa ta banza ta aljanu wanda wanda mutum bai yi imani da abin da yake yi ba da za su sa shi ya razana ina karatun cewa yi me zaka gaya mini karatun ni ma na san shi malam kai kakka isa ka koya mini karatu kawai shi ma ci gaba da karatun subhanallah ya ci gaba da karatun to ka gani yanzu wannan abu ma abin tsoro ne To kaga abin Kuma- tsoro kuma ne.
karatun da zai Duka zuwa wannan.
daga bakin shi mara lafiyan kai kai iya bai taba karatun ba bai taba karanta kuma ka shi ba.
ji karatun gashi ne Bai yana taɓa mutuwa karanta ras shi da ba, ba kuma yana hutowa ras kawai banza kuke da shi ka ci gaba da karatu kuma kai ka ce mishi tunda kai ma ka iya karatun nan mu karanta ayatul kursi sai ku je karanta ayatul kursi Nan da kuma- akai daya in ya kai ta lahiya akai ta biyu ba sai kai ta ba to ka ji go- daga nan zai a wani ma wata- tsarka kuma ka samu huta da shi Allah to duka wannan suna daga cikin abubuwan da wanda yake rukiya matukar bai san su ba Mm.
kuma galibi zai gaya maka baka wani labari gami da mara lafiya kana mishi magana kana mishi magana ya bayyana ya ce maka kaza to sai ka bi hanyar da zaka akkada da wannan labarin kai ya zama daga ya ce maka ai mu ne kaza kaza muka shiga cikin ta wane ya turo mu kaza ne kawai ka gaskata a Ba.
ko kuma ai wannan abin da aka mata ci ne tai ko sha ne tai ko kaza ne duka in ya gaya maka da hanyoyin da zaka bi da ka tabbatar da abin kai Mm.
zaka tabbatar da abin nan ma kaga ilimin hadisi sai wani Masalan idan ya ya ku ce fasu maka- bai ba in fata bayyana shi ma kaga sai an yi Yawwa.
yawwa ai sai an ba yi babban da ba fasiki zai yi bai kawai.
zaba babban fasiki kamar shi shi da shi dole idan ya ta'addi.
gaya maka cewa kaza ne akai kaza labarin da zai baka dai gami da halayen mara lafiya ko me ya gaya maka sai ka bi hanyoyin da malamai suka faɗa ka tabbatar misali zan bada na'am idan ya ce maka ala sabili misal ai wannan sihirin abinci da ci- a ci ne aka yi aka bata a cikin abinci ne aka bata ko abin sha ne aka bata Mm.
to sihirin da ya zama na cin shi aka yi sai ka kyale ta ka bari ta tashi ta warware in ta tashi ta zo lahiyar ta ta komo hayyacinta Na'am.
ka tambaye ta kina jin zahi a cikin tumbinki na'am ko kuma kina jin jikinki haka in kina abinci yana ɗaukan zahi ko kana ji na'am da tambayoyin da zaka mishi wanda zaka gane cewa eh lalle wannan da gaske ne aljanna yake sihirin cin shi akai ka gani to in ka gane kuma sihirin cin shi akai kuma addu'o'in da azkarin da ake na sihirin ci da sahabbatu sauda da zuma da kaza da ake gamawa a ba ma mutum a masa addu'o'in rufiya ya rika ci sahe da yamma ya rika sha sahe da yamma wannan abin da ya sha na sihiri ya watse ya zube ya karye kenan ka gane ruqiya taimaka maka ta yi akan ka san hanyar da zaka ba ita ba ta magance abu gaskiya ne amma ta taimaka maka ka san menene matsala Mm, gaskiya kuma ne.
ka san hanyar da zaka bi ta gaskiya ne to gaskiya bai kamata ba a ce ana rukiya wani ya zo su zo su zamana musamman ma awamun nasu wanda bai san sha'anin abu duk abin da ya hutu gaskatawa zai yi.
kuma a yada kuma a yada kuma kai ake ma a yi.
matsayin ka na mai rukuya an zo ka Kun gaya ga- ma yan uwan ka gaya ma yan uwan wata ba.
nukta kenan nan za mu ga kuskuren yan rukiya da suke yada bidiyo na rukiya wasu ma su dinga kama guri a radio ana sanya musu kasa ɗin yadda suke rukiya ta da da wasu marasa lahiya suna ta haɗin maganganu kenan kaga wannan nukta ya kamata a nabbaha kuskuren masu yin haka masu yada Yawwa, rukiya a yawwa.
gidan radio ne Kaga ko wannan a sirri ko a sirri ne na wani bawan Allah ko wata bawan Allah Yawwa, kaga ana magana cewa in an zo yi Hmm.
ko mutum ɗaya in ba wanda zai ya kama dole ba na zarura kai ya shigo to kuma ina ka ɗauki A yaɗa, abu kawai a- yaɗa shi a bidiyo wani yana ƙara yana uhu ana a kowane zagari ma hatsari shi yana bayyana zagari mace sai an karbe ta maza su rike tana don zai kujewa kasance dan uwan shi ya gani wani wanda ya san shi ya gani kaga ai ba karamin tuna kamar likita ne bai yi wa yanzu likita mace za ta je a aikin sa na likitanci har ya ga al'aura sai ga kaza fitawa zai je Kaga wani ya yi irin mata ko bidiyo inda ya mata bidiyo ya haɗa shi ta ga wanda ce ina mata magani ina da mata kora ma ake yi doka ce su kora ake yi to ina ga wannan kuma a zo a yi ba tsari a yi shi ba tsari sunan musulunci duka da ya kasance muna yi abubuwa ba tsari na addini shi yasa wannan abubuwan gabaki ɗaya suke faruwa kuma asali ma me ya kawo wannan ruqiya annabi alaihi salatu wasallam ya ce man istata an yanfa akahu falyanfa'ahu wanda ya samu dama akan babu ruqiya ya taimaka ma dan uwan shi ya taimaka mishi ba kasuwanci bane ba magana bace ta kai a baka wannan kuma matukar ka zo da manufar in ma wannan mara lahiya dan in samu kuɗi wallahi har abada ba za a samu lahiya ba me yasa saboda abu ne mai wahala in dai dan wannan kuɗin zaka yi to zaka ga cewa wannan kuɗin da suka bani kai kawai na musu so ɗaya so biyu su tahiyya su kawai na na gaji wasu zan ma saboda dan kuɗi ne kake yi akwai wanda zai kasance a sa shi gaba a yi ta yi a yi ta yi wata guda ana yi a yi ta yi a yi ta yi wata biyu ana yi an samu jinnul mutamarin mai tsaurin kai wanda ya to gaya mana in kuɗi dan kuɗi mutum yake yi gaskiya abin nan an yaya tafi baya da yawa.
zai tafiya don saboda abu ne wanda ake dan Allah amma yanzu zamani ya kai mutai da har shago ake buɗa da sunan rukiya mai rukiya talla zai shiga cikin gidan radio yana talla da kanshi ni mai hudda aljinu ne mai kaza ne duka wannan haramun ne malamai sun kuma tabbatar da da ba a yi ma alfahari wasu za a ga da mutum yana alfahari alfaharin da cewa ai du a arjani ne kaza ne a shi mai yin rukiya duk abin da ya faru duk halat ɗin da ya yi ya sa cewa Allah ne mai yi ba shi ba in kama wani ya samu lahiya ya zo yana maka godiya ka tabbatar mu ce a'a wannan Allah ne ba ni bane kar ka sake ya nasta ba maka ya nuna cewa kai kan mushi kokari ba kokarin ka bane in ta haska kokari ne na alaka ka da karhin aljanna baka da alaka kai dan adam da karhin aljanna zaka san cewa hoyewa ce ta Allah dalilin karatun Qur'ani Allah ya sakare maka shi jazakumullahu khairan a karkashin haka wannan gaba ta kai mu akan cewa mece ce sifa ta shi wanda zai rukuya wanda mun sani cewa dai ba- ba- ba- ba- bai cin tsoron Allah domin duk wanda kamar kai magana da dama cewa duk wanda za a je gunsa ya zama to mutum ne wanda ya zama to ya sifanta da sifa ta tsoron Allah wannan shine asali sannan kuma abu na biyu da a samu bangare abin shafi karatu na addini to karkashin haka za mu ga a karance-karance da malamai suke da rubu- ɗaliban ilimi akwai malaman da kamar a kwanan can akwai wani malami da na gani wani da'i daga cikin du'atu na kasar Saudiya ba ma shi kasar Saudiya ba yake a irin wasan kasar bangaren Yaman ne bangaren abin da shi Iraq yace kawai lokaci ya zo ya zo ya fara karatu alqur'ani ga wani aljani sai aljani ya fara magana sai yake ce masa yake ce masa shi kawai ba wanda yake tsoro a duniya irin Bin Baz Mm, masha Bin Baz yake tsoro kai ba ga Bin Baz da mutuwa shekara wajen nawa amma tsoron Bin Baz da shi ko Bin Baz ba ba rukiya ba yake Ba to rukiya.
irin waɗannan ababen kenan kaga a- kuma a tarihi an ce akwai wanda malaman za su bar takalmin su zo shi- a gwada ma A gwada mara iya lafiya saboda ko mara lafiyan kai tsaye za ka ga aljanna mutu ya bar shi ba tare da an yi magana ba Allah.
to ya- me za ka iya faɗa akan wannan ɓangare Allah. kenan kun ga irin wa'annan malaman da a da muna da su a tarihi na musulunci muna da su sai mu ga sifar da suka sifanta da su za a ga umuman da irin su She- eh, shekul islam ibn taimiyya da kuma irin su ibn al-qayyim Malaman da aqida ne kuma duka.
malaman aqida ne ibn al-jawzi da kuma shekh ibn baz da sauran malaman da aka hikaito irin wannan bi sifa amma sai muga suna da tsoron Allah kuma sun bawa tauhidi da aqida muhimmanci da tawakkali da Allah madaukakin sarki kuma basu da ɗan- da yake suna kwadayi ga tsuntsuni ba sa kusantar mai mulki su ba suna gaya kowa ba sa kusantar mai mulki ta hanyar munafurci suna gaya kowa gaskiya mai mulki za su gaya mishi gaskiya ba su da kwaɗayi bal suna taimaka ɗaliban ilimi suna ɗaukar nauyin ɗaliban ilimi suna ayyuka na alkhairi kuma suna da tawadu da kaskantar da kai kuma hallo suna dawwama a cikin yin azkar kusan kullum suna cikin yin azkar da salloli yana kai da zai daddare- kar kanka in ka tsare iyalanka aljani zai iya komawa ya je zuwa gare su in mutum Kamar- ya- ya ya tsare kanshi mai rukuya iyalanka ma sai kai da gaske ko sai mutum ya tsaya akan iyalan shi tabbas su ma su tashi su yi Saboda azka fansa su ke nema ko?
kiyaye zai iya neman fansa tabbas da akwai waka da dama waɗanda suke rukiya musamman irin wanda suke rukiya na zamanin nan masu alfahari sai daga sa'a ni na tsare kaina na gama da aljani aljani he wani ba shi ba sai ga kuma ƙarshe matar shi ta zo mutuwa ta zo aihuwa ta mutu wata ta haukace wata ta yi waye ƴaƴa gilgili ƴaƴa marasa tsari da sauransu ga su nan dai dangin shi an a samu yaro shallallen mai shallale kuma dama ba tabbas bane ba yanda kai zaka tsare kanka da azkar da karatun alqur'ani shi ɗanka ya tashi ko matarka a gani duka musiba ce kan idan zai iya zuwa dira ma mahaifiya zai iya dira wa mahaifi Mahaifi.
kamar inda zai taba ka ka ji zafi sai yawwa sannan kuma lo zai iya kulla wani sharrin da ba ka isa baka wuta wannan abu ne waƙi ɗaya daga cikin ma'aikata na jami'ar islamiyya bin niger sai wanda mutum ne mai amana na ƙarshen gaske duk abin da ya shahi mumtalakat na jami'a sai shi yake yake rike su in an shiga hutu ma gabaki ɗaya komai hatta da bik tun daga babban abu har zuwa bik shi yake ajiye su sunan shi mustauda'at
da amana da an kuma ana an, an san shi da amana kuma shahararren mutum ne akan ruqiya ga aqida ga tauhidi ga rukun amana gashi gashi gashi ga mutunci ga tsare kai a rayuwar shi ma bai ba sagarce ya karfin garci amma ya jima yana yin ruqiya kuma yana kiyaye ladabbuka na shari'a ya jima yana yin ruqiya ko wani lokaci aljanu suka mishi wani sharrin da sai da ya kasa fita a gurin gwamnati har yanzu in ba yanzu yau wannan lokacin aka sako shi ba har yanzu yana gidan kaso Inna lillahi wa inna ilaihi wani sharri ne suka mishi yawa wata ruqiyya an samu magani sun tayi ko wannan mace ya ta bace shekara hudu ana neman ta da mijinta kuma da mijinta shekara hudu ana neman ta aka bincika can da can can aka rasa ta ko ina shekara hudu sai da ta yi shekara hudun sai ta bayyana a cikin gidan shi kuma kuma ba ta yadda za a yi a gidan nan a iya ɓoye kai a iya ɓoye me yake da suna Ko tunkiya moto ko- ma ko- ko tunkiya ko akuya ma ya yi sati ɗaya ba a gani ba domin gidan shi ana yawan shiga ana huta kuma ba wani babban gida bane aljani bane zai suka dauka su eh sai suka katso ta a ganta a cikin gidan shi da aka tambaye da tace ai shekara ta hudu a cikin nan da aka tayi gurin gwamnati da aka tayi gurin gwamnati gurin shari'a malamai sun yi kokari su bayyana wa juju wannan wa aljannu ne suna yin haka malami ne mai rukayya ya taimaka wajen hudda mutane aljannu da dama aha da akwai ɗaliban shi ma a Nijar mafi yawa su suka yi rukiya a nan zandar da sauran garuruka ɗaliban shi wanda ya darraba su akan rukiya ya koya musu rukiya kuma yana sa koyar da tauhidi da'i ne amma musiba babban musiba wannan mutum har yanzu yana kaso suka ce wallahi ba san baka kai a yanda mu wasu suke gaya mana har shugaban kasa na wannan lokacin yayin da aka gani aka kwatanta mishi yace to juji ya zo ya ƙara bincike suka yi binciken suka rasa yanda za su yi zo da shi saboda a gidan a gidan shi a ganta suka ce kawai kidnapping kidnapping ne la hawla wala quwwata kayan haka sun yi ta yin su cutar da shi sai yana cikin tuki he ya dinga yin barci subhanallah barci yana cikin tuki ya dinga yin barci mota ta yi kulikulin kubura amma Allah ya kare shi la hawla wala quwwata sai ya zo a buɗe mishi kowa ta jami'a bawa ba ta jami'a kawai ya barci ya ɗauke shi An ya shafa danne shi da oda kashin ta yi ta yin oda sai ya kwana a nan gurin asuba yaran shi a ciki shi kawai kwana a mota ya kwana a mota an ce kuma so da yawa lokaci biya tahiya kawai dai a kara mai gudu wallahi wannan wannan Yi a mota.
wallahi wannan kaga Kai shi kan wannan mota.
wannan ganau ne ba jiyo ba wallahi ganau ne ba jiyo ba wannan wa mai aqida wa mai tauhidi mai mai gashi kowa ya mishi yani shaida da cewa kyakkyawan mu'amala aqida me yake sura tawazu kaskantar da kai mu'amala kyakkyawa taimakawa kuma da dama ruke shi ba ta neman kuɗi ba ce da ke wallahi taimako ne dan Allah ina ga wanda dan neman kuɗi
wallahi kamar yadda malam ya faɗa gaskiya haka ne matukar an ce mutum yana yin wannan abubuwan kamar yadda malamai suke bayyana to kuma shi sai ya kasance ya yi kowa kokarin kare kanshi da tsayuwa akan azkarkin da suka zo na kwanciya na tashi na safe da yamma duk da dama a rayuwar musulmi ya kamata a ce kusan ya kiyaye su kuma koda ya kasance ya kiyaye su kai tunanin cewa rika cika bakin cewa ni ai na kare da kaza na kare na ganin cewa ya gama a'a ni tunanin wanda ya zo da abun babu wanda ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam da azka dan shi ya kawo mana su amma duk da wannan Allah madaukin sarki da ke ya kadarta dan mu karantu ya sa wannan abin ya faru gare shi wanda hadisin yana sahih bukhari to wannan abin da yake nuna mana cewa dole shi wanda yake wannan abin sai ya tashi zai ko wanda yake yi ma dan Allah ba wanda ya mera ta neman kuɗi ba dan kasuwa yana talla a gidan radio yana kaza wannan duka karshen shi kusan galibi wallahi irin wannan haka take faruwa gare shi to ina ga wanda zai kasance wanda yake yi dan Allah haka ta faru da shi to ina ga wanda zai zama ba dan Allah yake ba dan neman kuɗi yake yin ta wanda wannan gaba ce mai muhimmanci eh, malam mas'ud kenan wannan a sati na gaba dama ba ma fara komai ba akan wannan gabar dan saboda su jewa zaka ga abin da yake faruwa shine aljannin yawa yawan su kuma ana samu su ne a gurin matsubbatan da masirta yawwa anan ake samun su ba kenan ka gani shi kanshi wanda yake turo aljanin a cutar da wani ko dan tsubbu ne ko eh, wannan dan ina da kare ne ko boka ne ko kuma nisan ka Yana game da turawa.
nisan ka game da zikiri da Allah da zuwa wajen wannan masirta shi ma aljanni ya samu kowa yawwa yana samun kofa kenan suna turawa a cutar da wani Mm.
suna ga kana warwarewa suna turawa a cutar da wance Mm.
suna ga kana warwarewa to wannan kuma su ma sai su koma kan cewa to shi wanda yake kamo cikas in wannan Mm.
ku tsaya mi maganin shi subhanallah ku tsaya mi amma maganin abin da ke wannan cewa abin da ke cewa shine kamar mutane da ma- ma- mata musamman su suka fi zuwa gurin irin waɗannan masihirta Mm.
to a yanda kika amsu wata laya ko kika amsu wani kullun magani ko wani turare to wannan turaren kai shi aljanna suna son su Mm.
wannan laya da ke sawa wanda dama wani lokaci an wulakata alkur'ani ko fatar wani maciji ne ko wani itace ne aka yi dama aljanna na koyewa akan waɗannan dukkan su abubuwa wannan abubuwan Idan- shi yasa a mushi kawo nau'in turare kaza kawo kaza ai kuma kaza sai duka biyo wannan wanda ake aljini karɓa abin ne.
kuma ya shiga jikin shi yawa ya biyo shi ya shiga jikin shi kuma kenan kaga wannan duka karshen sai kaga boka karshen shi wannan mutuwa ta wulakanci wanda yake masahirci ne mai tsubbu ne karshen da mun sha ganin wannan wakaikin mun sha ganin su wanda zai kasance aikin shi ne cutar da mutane ta hanyar sihir wannan karshe shi ma zaka ga haka yake karewa insha Allah ana nuna lokaci ya tafi insha Allah jazakumullahu khairan wanda in Allah ya yarda a sati da gaba waɗannan malamai za su zo su ci gaba da bayani akan waɗannan gabobi masu muhimmanci da tsada da fata abu da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya sa mu tara akai abin da muka yi kuskure ko sun taba ta wata Allah ga ta mana wani biki wani wani shiri muna wasu addu'a Allah ya